أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيوغا الرجب shekara ta 1436 hijiriya wanda ya dace da 20 ga watan hudu shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 15 a cikin tafsirin suratu tauba wanda muna magana akan munafukai ne a darasi na 13 ko yawwa darasi na 13 a cikin suratu tauba muna magana ne akan munafukai da yadda Allah madaukin sarki ya yi ta tona musu asiri da zayyana irin ɗabi'unsu don ni da kai mu kiyaye mu yi taka tsantsan a wancan sati a darasinmu na ƙarshe a mun tsaya ne a kan aya ta tamanin da uku faɗin Allah madaukin sarki فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين يوضع متاشئة كان آية تمانين دهدو أتكين سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون نعم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون نعم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين نعم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah ya ce kada ka yi sallah ga kowane ɗaya daga cikinsu da ya mutu har abada wanda mun tattauna akan wannan satin da ya gabata wala ta kuma ala kabari kakka tsaya akan kabarinsa ta hanyar yi masa addu'a cikin munafukai kenan innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda su sun kafirce da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu suna fasikai waɗanda sun fito ko sun fita daga yi wa Allah da'a dan alfisku a larabci ana nufin alkuruju an ta'atillahi ne sun yi fito na fito sun kisi ba Allah tabaraka wa ta'ala wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyarsu da 'ya'yansu su burge ka ko su kayatar da kai kwata-kwata innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya Allah kadai yayi niyyar kuma yayi nufin yayi musu azaba ne da wannan dukiya da kuma wannan yaya a duniya dukiyar ba ta jin daɗi bane yayan ma ba na jin daɗi bane na azaba ne Allah zai musu da su wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma ya fitar da rayukansu da ƙarfi daga jikinsu in an ce kalmar tazhaqa shine khurujur ruh min al-jasad bi mashaqqatin rai ya rinka fita daga jikin mutum da wahala da mashakka idan sun zo mutuwa Allah zai sa su yi mummunar mutuwa shine watashaqa anfusuhum wa hum kafirun suna masu kafirai kaga cin yace wa hum fasiqun nan kuma yace wa hum kafirun daidai yana nufin kafircin ne wa idza unzilat suratun a duk lokacin da aka saukar da wata sura ana cewa an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi sura ko aya ku yi imani da Allah ku yi jihadi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rasulihi inna ad-damiru yarji'u ila Allah ma'ana ku yi jihadi tare da manzan Allah ku je tare da shi ista'zanaka ulul tawli minhum ma'abuta kuɗi da yalwa da wadata a cikin sai su rinka neman izini izinin munafurci masu kuɗin cikin su sai su rinka neman izini a wajenka amma izini na nifaka shine ulu tauli minhum kalmar ulu tauli tana nufin zulgina wa sa'a ma'abuta wadata da yalwa sai su nemi izinin ka su ce gaskiya su kam a basu za su zauna a gida ba za su samu daman fita yaƙi ba shine istazanaka ulu tauli minhum wa qalu har ma suna cewa zarna na kun ma'al qa'idin ka bar mu mu kasance tare da masu zama a gida mu ba za mu samu fita yaƙi ba ma'ana duk lokacin da Allah ya saukar da wata sura da take yin umarni da a yi jihadi a kira mutane zuwa ga ɗaukaka kalmar Allah to ulu tauli minhum masu kuɗin cikinsu masu wadatar cikinsu sai su rinka neman izini daga annabi sallallahu alaihi wasallam izini na nifaka dan a basu su zauna a gida su ba su je yaki ba ba sa su radu bi an yakunu ma'al khawalifi Allah ya ce sun yarda sun kuma amince dan su kasance tare da al khawalif al khawalif ana nufin waɗanda suke zaune a gida ba sa fita yaki su ne mata da kuma yara da kuma waɗanda suke tsofaffi da dattawa gajiyayyu marasa lafiya da guragu radu bi an yakunu ma al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim Allah ya ce an jimke zukatansu an rufe zukatansu fahum la yafqahuna ba su fahimtar gaskiya saboda munafircin da suke kai suke kuma rayuwa a kai wannan duk labari ne na munafikai da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da su akan fita yaki sai su rinka ba da uzuri na ƙarya na munafurci Allah ubangiji ya raba mu da nifaka to bayan nan kuma me yace malam لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أما كاغا منزان الله صلى الله عليه وسلم دوتن دسكي تاردشي لكن الرسول والذين آمنوا معه wanda suka yi imani suke tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim ai sukan sun yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu waɗancan kuma sun ki su yi jihadi da dukiyarsu sun ki su yi jihadi da rayukansu wa ula'ika lahumul khairat wanda suke tare da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kam suna da alkhairat lahumul khairat ay lahumul hasanat suna da kyawawan abubuwa da Allah ita na dan musu malamai suka ce suna da kyawawan mata a gidan aljanna irin hurul in ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun Allah sama cikin su lalle suna da khairat kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a wata aya fihinna khairatun hisan ka gani fihinna khairatun hisan a cikin aljanna akwai khairatun hisan me khairatun hisan kyawawan mata na gidan aljanna masu kyau eh sun yi jihadi saboda Allah sun bi Allah sun bi manzon Allah to lahumul khairat lahumul khairat suna da alkhairai a tattare da su Allah ubangiji ya tanadan musu wannan tun kafin su mutu wa ulaika humul muflihun lallai waɗannan su ne masu rabauta su rabauta a duniya dan sun bi Allah sun bi manzon Allah su rabauta a lahira da samun gidan aljanna wanda Allah ya yabi aljanna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun Allah tabaraka ta'ala na faɗa akan aljanna ai rai bata san irin abin da aka tanadan mata aka boye mata a gidan aljanna ba sai an shiga kawai aljanna ai sai wanda ya shiga ulaika humul muflihun to sai ce mai malam أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم wannan alkhairat din kyawawan mata na gidan aljanna da aka tanadar musu adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu bayan an yi wannan magana an ce suna da mata a gidan aljanna ai kaga dai suna cikin aljanna ko amma sai Allah ya ce to fa ina gaya muku mun fata da musu gidan aljannatai wanda ƙoramai ke gudana a ƙarƙashin su kuma suna masu kaddara ma dawama a cikin gidan aljanna nan har abada khalidina fiha zalika alfawzul azim lalle wannan shine wancaninka shine babban rabo Allah ubangiji ya datar da mu kun ga anan a dunkule Allah yana nuna mana wani albishir na musamman da aka yi ga waɗanda suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jihadi ko wajen jihadi munafukai kuma kun ji sakamakon su an ce su fasikai ne su kuma kafirai ne aljanna kuma babban abin da Allah zai girmama bawa da shi idan ya mutu kenan ya masa arziki ya samu gidan aljanna wanda duk ya mutu Allah ya datar da shi ya shiga layin yan aljanna to ana masa albishir wanda ku duk ya mutu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu tsautsayi ya sa ya goce hanya ya tafi gidan wuta to wannan kan rayuwa ta yi muni bai ci sa'an duwan duniya ba mahaifiyarsa ta yi wahalar haihuwa ba a dace ba shi kan duniya ce ta more masa shi dai bai more wa duniya ba sashe ya koyan uwana yana da kyau mu yi kokari mu kyautata aiki mu kyautata alaka da ubangiji maɗaukakin sarki dan idan mun mutu koya mana rahama mu samu gidan aljanna na ce koya mana rahama dan kan ba mai shiga gidan aljanna sai da rahamar Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kowane ɗaya daga cikinku ba wanda ya isa aikinsa da bin allansa da ibadarsa ta shigar da shi gidan aljanna kowaye a cikinku suka ce ya manzo Allah har kai ya ce wala ana illa an ya taghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl har ni din sai dai in Allah madaukin sarki ya lullube ni da rahama daga gare shi da falala kuma amma rauni irin na dan adam da sabon ubangiji da dan adam yake yi ai bai cancanci a bashi aljanna wai dan san aikinsa aikinsa ba amma ramar ubangiji tana da yawa sai ya ji kai sai ya bada shi yasa kullum aka ce ku roki Allah daga rahamarsa ku roki Allah daga falalarsa mai dabara kullum sai ya roki Allah mai wayo ba kullum sai ya ce Allah ka bani shi kuma Allah ya fi son mai yawan roƙonsa shi sa ce ku rinka roƙona ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ku roƙe ni zan amsa muku ku gaya wa Allah zai ba ku shi ya ce ku roƙe shi ni'imomin Allah ba sa ƙarewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan za ku kididdige ni'imomi na ubangiji wallahi ba za ku iya irga su su kofar Allah a buɗe take ya ku bayin Allah Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu Allah yana fushi yayin da ka ka roƙe shi amma dan adam yayin da ake yawan roƙon sa yake fushi jimala
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء المعذرون من الأعراب سيقى ما سبادة حنذري da uzuri sun zo cikin mutanen ƙauye shine min al-arab ga sunan sun taho li yu'zana lahum dan ay musu izini kalmar mu'azzirun tana nufin al-mubalighuna fil uzr waɗanda suke kaiwa matuƙa wajen neman uzuri kullum suna bada uzuri kullum suna bada uzuri aje yaƙi aje jihadi aje aikin Allah sai su rinka bada uzuri المؤذرون shi yasa wasu malamai suka fassara su da al-muqassirun masu tauyewa masu tauyewa a larabci akan ce azzara fulanun ana nufin kassara fulan wani yana da yana bada uzuri mana yana tauyewa yana tauyewa wa ja'al mu'azziruna min al-a'rab imam ad-dhahhak yace sune mutanen Amir ibn Tufail wanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan su ba wa kansu da kansu kariya suka ce ya annaban Allah mu mun je mun yaƙi tare da kai mun bi ka da matanmu mun tafi mun bar matanmu da 'ya'yanmu an wulakanta mana su an tozartar mana su da dabbobinmu kamar suna nuna cewa bin annabi din yana sa su kayan su tozarta matan su tozar su yayan su tozarta kuna bu sauransu wanda Allah ya ce ku tashi ku tafi ku bani guri kada an ba'ani Allah min akhbarikum tuntunin daman Allah ya bani labarin daman Allah ya ce za ku zo ku gane ba ko وجاء المؤذرون من الأعراب ga sunan sun zo suna ba da hanzari da uzuri su gaskiya ba za su samu zuwa ba saboda kada 'ya'yansu su zarta iyalinsu dabbobinsu kaza kaza kaza da sauransu ba za mu samu zuwa ba ka tafi kawai sai ce ku tashi ku bani guri kada abbani Allahu min akhbarikum Allah ya bani labarin ku kafin ku zo wa sayughni Allahu ankum kuma da sannu Allah yughnini Allahu ankum Allah zai wadatar da ni da barin ku ko ba ku bi ni ba zan samu nasara a yaki na a wannan fasara kira Abdullahi dan Abbas ce aya tana iya daukan wajal mu'azziruna min al-arab mutanen da suke ba da su su ba manzon Allah hanzari din ya ba su dama ce eh ku je shikenan tunda sun zo sun ba da hanzari eh ku tafi shikenan liyudana lahum don a yi musu izini a ce ba sai kun je ba wasu malaman suka ce munafukai ne ta kallafu an gairi ta kallufi uzuri sun ƙi zuwa yaƙi ba wai da uzuri uzuri ne na ƙarya amma shi manzo Allah yana da sauƙin sha'ani in an gaya musu ya ce shi kenan ashe uzurin ƙarya ne suke bayarwa suka zauna a gida suka bar annabi ya tafi to shine Allah ya ce sayusibu alladhina ajramu minhum ko sayusibu alladhina kafaru lallai Allah zai dora wa waɗanda suka yi kafirci a cikinsu azabun alim azaba mai radai abinda ake nufi Allah zai sa azaba ta same su shine sayusibu Allah ya ce da su kafirai kula ashe uzurin ƙarya ne waɗanda suka yi uzurin ƙarya a cikin sun zama kafirai kuma ku duba uslubin qur'ani sai ce sayusibul ladina kafaru minhum kenan ba duka wanda ya bada hanzari ne ya zama kafirin ba waɗanda suka bada hanzari na ƙarya a cikin su lalle azaba mai raɗaɗi shine alim za ta same su ranar tashin alƙiyama to shine Allah tabaraka ta'ala kuma ya faɗi masu uzurin na gaskiya wannan uzurin ƙarya ne yanzu kuma zai faɗi masu uzurin na gaskiya shine sai ce mai malam laisa ala du'afa السماء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله أكبر والله غفور رحيم ليس على الضعفاء rahamar ubangiji kenan da jin kai irin nasa laisa ala du'afa'i wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun yani laisa hunaka harajun babu wani laifi ala du'afa akan masu rauni sune azzamna wal mashayikh wal ajaza gajiyayyun mutane da tsofaffi da marasa lafiya da kuma yara ƙanana da kuma mata wannan duk ana sa su a cikin abdu'afa wannan babu laifi a kansu wala alal marda da wanda ciwo ya kwantar da shi wanda yake da ciwo ba zai yi je yaƙi ba ai wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun haka babu laifi ga waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba fukara'u kenan talakawa ka san yakin ma ba sai kana da abin da zaka bar wa iyali abin da zaka hau ma abin hawa ba guzuri ma ai sai kana da shi to banda fakirai wanda ba su da hali harajun kalmar haraj tana nufin ma'asam babu laifi babu zunubi babu dhiq babu kunci a gare su dangane da zaman da suka yi a gida ba su yaki ba idan nasahu lillahi wa rasulihi yayin da suka yi ikhlasi lokacin da ba su je din ba na lillahi wa rasuli sun yi ikhlasi ga Allah da manzon Allah ay akhlasul iman wal amala lillah suka yi ikhlasin imani suka yi aiki don Allah wa baya'ur rasul suka yi mubaya'a wa manzon Allah annabi ya tafi amma zukatansu suna tare da manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai suna zaune a gida ne dan jin daɗi ba ba wai suna zaune a gida ne don suna so su zauna ba ba wai don suna zaune a gida ne don suna manzo Allah mummunan fata idan ya je yaƙi a ci nasara a kansa ba a a ciwo ne ya ajiye su a a gajiya ce ta ajiye su a a talauci ne ya ajiye su a a mata ne ba za su iya yaƙi ba a a yara ne ƙanana ba su kai lokacin da za su yaƙi ba waɗannan su ne uzurorin da suka ajiye su shi sa Allah ce babu laifi a kansu ma'alal musinina min sabil wallahu ghafurur rahim lalle Allah tabaraka ta'ala yake cewa babu ainihin wato hanya ta ukuba ga waɗanda suke masu kyautata shine ma alal musinina min sabil ay min tariqin bil uquba wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce inu su imamu dahak wannan aya ta sauka ne akan ayat ibn amr da shi da mutanensa wasu kuma suka ce ta sauka ne akan abdullahi ibn umar maktum makahon nan ladanin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama darirul basar wanda baya gani to hadda irinsa ayar ta sauka akai gashi yana son ya je yaƙi amma makaho ne ga makantar amma suna so su tafi ta ce ku yi haƙuri sabon annabi da ake zuwa za a tafi yaƙi yara daga cikinsu wanda ba su kai shekarun aje yakin ba mutum ya zo yana digyalgyal idan annabi ya zo za a tafi sai mutum ya rinka kafa kafarsa in yatsunsa yana miƙewa wai don annabi ya gan shi ya ce shi matasan malam suna zubar da hawaye idan za a tafi yaƙi ba a same su kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba hawaye tawallaw wa ayunum tafidu min ad-dama su juya idanuwansu yana zubar da hawaye saboda shekarunsu bai kai a tafiya da su ba ko kuma talauci ya hana su fita ka hada su da munafukai wanda suke zuwa su ba da uzurin ƙarya to bayan nan akwai wasu kuma malam ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
Allah ya ce wala alal ladina idza ma atauka yani babu haraj babu wannan laifi babu wani kunci ga mutanen nan da in suka zo maka litahmilahum sun zo suna neman ka sama musu abun hawa shine litahmilahum ka dora su akan abun hawa da za su je yaƙi ka san yaƙi sai an hau abun hawa an tafi dole a buƙaci doki da za a hau ko ba haka bane wanda zai kai su da kuma a yaƙin shi sun zo ka dora su litahmilahum ka dora su akan dabbobi da za su tafi yaƙi qulta la ajidu ma ahmilukum alai sai ka ce musu ba ni da abin da zan dora ku ba ni da dabbobin da zan dora ku ba hali an yi wannan lokacin su zo ga mayakan amma babu wadatattun dawaki da za a dora su a tafi yaƙin annabi sai ce ku yi hakuri ku tafi gida wanda yake da abin hawa ya zo mutum wanda bai da abin hawa ya tafi gida tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dama sai su juya su tafi gida idanunsu yana tsiyayar da hawaye malaka duba imanin sahabban annabi tafidu min ad-dam saboda me hazanan Allah yajidu ma yunfiqun suna cikin bashin rai shine hazanan da damuwa saboda ba su samu abin da za su ciyar su tafi yakin nan ba talauci ya hana waɗannan Allah ya ce ai musu albishir babu komai a kansu kuma an yi musu atwa an kuma yafe musu an kuma ranganta musu kuma annabi ya musu wannan albishir ya kuma sanar da su tawallawahum yabku تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وسمع لما يسكتي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لأن أبن ذلك في لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء الذين أتوك باب لي في قوات أن تسك زومك أشي وسمتانيني قدابا كوي وأن أكسام السنة دبكائنا daga bukawu bakka'ina masu yawan kuka suna zubar da hawaye saboda suka yi ta kuka da ba a samu abin hawan da za a ba su ba ma'aqil ibnu yasar da sakhr ibnu khansa abdullahi ibnu ka'b al-ansari da kuma ulba ibnu zaid al-ansari da salim ibn umair da salaba ibnu ghanmah da abdullahi ibn mughaffal almuzani su ne suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi suka ce ya manzo Allah lalle Allah ya zaburar da mu ya ce mu fita yakin mu ta jihadi amma Allah ya jarabe mu da talauci dokin da zamu hawo mu tafi yakin babu a taimaka mana manzo Allah ce ku yi hakuri ba da abin da zan dora ku akai ku je wannan yaki suka juya suna masu kuka to su waye za a yi wa azaba tunda waɗannan babu azaba kansu sai Allah ya dada tisawa ya ce إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ga wanda za a yi wa azaba inama sabilu lalle hanya ta uquba sabil ana nufin wato sabilul uquba hanya da za a yi uquba ta samu ga waɗannan alladina alalladina yasta'dinuna ga waɗanda suke neman izininka fi takhallufi su ki zuwa yaƙi wahum agniya alhali suna cikin wadata mutum yana da wadata yana da rufin asiri sai ce a'a bai da hali ba zai iya zuwa ba radu bi an yakunu ma alkhawalif sun yadda sun amince su zauna tare da khawalifu tare da mata tare da zamna tare da ajaza tare da miskinai wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya jimke ya kuma rufe zukatansu fahum la ya'lamu ba su fahimta ba su sani la ya'lamuna ba su sanin gaskiya to waɗannan su ne Allah zai yi musu azaba jama'a in kun lura da wannan shi munafiki munafiki ko da an zo neman wani agaji na taimako na addini yana da dama to bi zai yi ba zai iya ba da uzuri na ƙarya take ba ma shi kaɗai ba fa ɗan uwansa ma da zai bayar sai ya san yadda zai sassaƙe shi hana shi ya bayar shi kan damar da zai bayar ba in ka ga ya bayar sai dan riya suna bayarwa yura'unan nasa wala yazkuruna Allah illa qalila suna yi dan riya idan ka ga ya bayar dan a ga ya bayar ne amma yana da kokarin ya hana masu bayarwa masu bayar duk mutumin da kaga kullum kokari yake yi wato ya hana ka aikata aikin alheri to ka sani cewa wallahi munafikinka ne wannan kuma koma ta kaci kana so ka yi alheri sai ta hana ka ba za ka yi ba kayan nan ka bayar ka bayar kai haka za ka zauna abin nan kullum sai dai ta bayarwa ka gaya mata wanda ka bayar din shi za ka samu a kiyama wanda kai ta sawa a duniya kuma anan zai kare ka taimaka ka taimaka sai ta zo tana faɗa aikin banza kai kullum kullum naka kai dai sai dai kai ta ba mutane kai ta ba mutane kai ta ba mutane haka ake su ba za su je su nemo ba kai ba irin wannan dai a ta nuna maka ana son ka ne wai ana son dukiyarka ana hana ka aikin alkhairi ku karanta kissan na na Aisha na na Aisha da abdullahi ibn zubair abdullahi wanda manzan Allah ya tambayi na na sha tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace da Allah na so zan yi alkunya sunan wazan satin da bani da da yace ki yi alkunya da dan yar uwarki asma'u asma'u din nan matar zubair bin al-awwam dan su shine abdullahi wannan abdullahi shine mutum farko da aka fara haifa a cikin mutanen makka da suka yi hijira zuwa madina shine al-mauludul awwal fil madina mutum na farko da aka fara haifa a madina tana san shi na na aisha dan gidan dan yar uwarta ne yana kaunarta dan fadan na na aisha ne idan ana neman wani abu a wajen na na aisha sai dai abu ta hannunsa dan gidan yatta tunanin aisha a ɗabi'arta mace ce wajje ba ta barin abu ya zauna a wajenta sai dai ta sadakar da shi ko ta tara wani abu sai ta ba da shi sadaka kuma ba ta rage wa kanta wata rana azumi ma take yi ta yi ta riba tana bayarwa tana bayarwa tana taraba tana taraba daidai da abin da za ta yi buɗe baki da shi ba ta bari ba sai yarinyar ta mai mata aiki take ce a ya umar mu'minin aikin manta da kanki baki ware wa kanki abin da ake budawa ki ce Allah ina manta ce ba komai a bawa mabukata wato hannunta kamar rariya ne ita Aisha ta shahara da wannan kyauta dai yasa gidanta kullum a cike yake da mabukata matar annabi yar jami'ar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ta yi karatu a gidan manzon Allah ta koyi ɗabi'a na ƙwarai aka ce manzo Allah mutum ne mai kyauta karihil mursala yanda ka san iska da aka sako ta haka annabi yake da kyauta yuti ata'a man la yakhsha al-faqr annabi yana ba da kyauta irin kyauta wanda baya jin tsoron talauci zai dauka ya ta baka sai ka dauka ma bai damu da abin da ke hannunsa ba wannan abdullahi ya ce a gaya wa nana aisha kyautar da take yayi yawa haba ta rage mana kai ta bayarwa kai ta bayarwa kai ta bayarwa ta rage sai labari ya zo na Aisha aka mata aka ce ai ga abin da Abdullahi ya faɗa yace tace haka ya faɗa aka ce haka ya faɗa tace yanzu ni din za a hana aiki alheri in ji Aisha ni za a hana aiki alheri har ni wannan yaron zai turo ya ce wai wai in daina bayarwa ko in rage bayarwa wallahi ma ukallimu wa abadan wallahi na daina masa magana har abada na daina kula shi hadisin imamu bukhari ya ruwaito shi kitabu a hadisul anbiya rai ya ɓaci yaron ya shiga cikin tashin hankali da damuwa yaya zai yi yayi ta tura mata mutane su ba ta hakuri ta fa gama magana ta yi rantsuwa duk mutumin da zai hana ta aikin alkhairi ba ta yi masa magana ba ruwanta da shi alherin take barwa aljanna take nema akai akai akai yayi dabara sai da je nemo kawunan annabi sallallahu alaihi wasallam dangin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dangin mahaifiyar annabi ya tattaro har da su wai ko ta ga girman su da matsayin su ta janye wannan magana da ta yi aka je aka yi mata magana ta ce zance fa ya kare ba zan sake masa magana ba ba zan sake masa magana ba sai suka shirya mata suka shirya masa suka ce to yanzu abin da za ka yi shine tashi mu tafi suka tafi gidanta suka ce idan muka je za mu yi sallama in muka ce assalamu alaikum idan ta amsa kafin ta ba mu izini ka kaɗe hijabin kawai ka shiga saboda abin da yasa in muka yi assalamu alaikum ta ce wa alaikum salam za ta ce su waye wannan shine ka'idar musulunci ba wai assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah ina ta ce bismillah wallahi zo da gora ya rarrade ka ba a haka wa alaikum salam wane ne ni ne kai din waye abdullahi ne wani abdullahi na kurna ko na goron dutse ko na bacirawa ko na gadon kai ko sai ka gane shi suka ce to mun santa sai ta tambaya waye amma tun da kai dan gida ne tun da ai mamanka ce ko ba ga wani mu dai muna nan bayan hijabi muna tsaye muna sallama dan kar ba wai kai zaka sallama dan kar ta ji muryar ka ta gane ka saboda ta ce fa ba na ma sadar shi ba eh ƙwarai da gaske ai ka ji masu yi da gaske ba irin kai dan alallaba ba malam suna sallama na kawai wuf sai ya afka sai ya shiga ya je ta ba ta hakuri ya ta ba ta hakuri sai suka shigo ta ce ai ta riga ta faɗa dan me zai hana ta aikin alkhairi dan me har zai zo ce wai a gaya mata wai ta nena bayarwa wannan kuma soyayya ce sai ce ya aisha ya mulmuminiya don allah ki haƙuri ba zan kuma maimaita wannan aiki ba don allah ki haƙuri kawunan manzan allah ɗin da dangin gidansu suka yi ta ba ta haƙuri sallallahu alaihi wasallam ki haƙuri ya ummal mu'minin ku ne kuka saura annabi ya yi wafati yau da manzon Allah yana nan da shi za mu kama gaba ki haƙuri matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara miki imani ya ƙara ki haƙuri an yi kuskure ta ce na yi rantsuwa na yi rantsuwa ta ce wallahi take abdullahi ibn zubair ya ce ya umar muminina zan turo miki bayi bayi guda goma duk ki yanta su guda uku ma in ta yanta ba yayi bayi guda goma duk ki yanta su saboda Allah dan ki warware wannan rantsuwar da kai a kaina suka taushina na Aisha dai tace to ba laifi dama rantsuwar ce ta hana ta aka turo bayan ta yanta su ta ce kai a raina a zuciyata goma nan ba su ishe ni ba goma nan ba su ishe ni sai da ta yanta arba'in arba'in duk wanda ta zo ta ce tashi an yanta ka saboda rantsuwar da ne akan abdullahi gashi an yanta ka ka zama ɗa wai saboda me saboda aikin alheri da take yi aka ce za a hana ta ta yi rantsuwa ta ce ta daina yin magana ga wannan mutumin da ya gaya mata wannan jama'a wannan fa sahabi ne tangaran mai matsayi da daraja da kima babu ɗarson tunanin munafurci ko zargi a tattare da shi ko baya daya amma ku duba yadda aka ladabtar da shi kai yanzu sai ka je ka zauna wai yanzu wai aikin alkhairi ma wai ba ka yi wai sai abokananka sun je sun roƙe ka an haɗa ka da Allah an ba hanya an yi kaza an yi kaza saboda an baka aran duniya a hannunka ka manta numfashin da aka baka aro aka baka ka manta dukiyar da aka baka ajiya ce za a iya karbe ta ka manta akwai irinka irinka irinka dubun dubata wanda suka talauce suka fada halin kakanika yi wallahi mutane su bi a hankali da rayuwa kuma duk mutumin da yake alheri a rayuwarsa malam baya tozarta na sha gaya muku an yi zamani wani bawan Allah a masallacin unguwarsa yana cikin masu hali shi yake sayo buhunan shinkafa yana raba mutane haka kurin sai ya sayo shinkafa ya ce a lissafa masa talakawa masallacin na ya raba musu kwano goma goma kwano ashirin ashirin kwano biyar biyar kwano abu ba karami lokacin zakka ya ta bayarwa Allah ya jarrabe shi dan jarrabawa ce sai ya mai da shi irin waɗannan wanda ake bawa shinkafa wallahi nake gaya ma ta kai ga wannan masallacin idan an zo ana rabo shi zai fara turo kwanansa ya aiko ya ce wa liman da Allah an samu abin da ake raba dinnan a samu ina da bukata ba mutuwa yayi ba ba komai ba yana raye ya ga juyin rayuwa ya ga canjin rayuwa so bai gagara ba ba gashi nan ba kana gani yanzu ba wasu sun ce sai su ba ko ba gaba ne suka ce sai su suka ce ba a yi saba in ba su ba sai su talaka suka ce ya Allah ya Allah ya Allah kai kai ne kai ne kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shine ala kulli shay'in qadir mai iko akan dukkan komai ba wayan dan adam ba sai gashi nan waɗanda suka ce su ne su ne ɗin yanzu sun ci ƙasa ba ƙasa ba ma yanzu kwata muke jira nan da bayan yan watanni tukunna sai an gama cinye na haram ɗin tukun ta tafi Allah ya jefo mata masifa ta tafi gaba ɗaya ka zo ku bi layi kuma kisa wanda yake da dabara in ya samu dama yana amfani da wannan damar dan albashi kake da dubu goma dubu sha biyar yi alheri dan albashi dan yana dubu shida dubu bakwai yi alheri kasuwa ce ta dan fara bude maka na dan samu yi alheri taimakawa mutane iya dan abin da zaka iya yi dan taimako aka ce a bada a masallaci ana zagayawa dauki 20 goma 30 100 200 300 rinka jefawa ajiya ce wallahi kamar asusu ne kai a gida duk lokacin da ka zaro naira ɗari sai ka jefar ka tafi ka manta da ita naira ɗari biyu ka jefar ka tafi ka manta da ita duk ranar da ka bude asusun za ka yi farin ciki to haka masu dabara suke suna ba da taimako a masallatai da wuraren ibada dan a kiyama su yi farin ciki amma ba kowa yake gane wannan ba almuhim sifar munafukai ba sa ciyarwa ba sa kuma sha'awar a ciyar in sun ciyar sai dariya sannan kuma idan an ci a ciyar din su ƙi suke ga bayan Allah ya mumine kuma na kwarai Allah ya ba da labari in ba samu dama ba kuka suke yi sai ya ce mai malam
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يتشيق بدا بيان ودنا متاني يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم سنا أينهم واتو باكو هنزري Allah yake gaya manzan Allah har yanzu masu ba da hanzarin nan za su zo su ba ku hanzari idan raja'atum ilaihim idan kun dawo gare su mana munafikan da suka ƙi su je yaƙi ana ba da misali da yaƙin tabuka ake magana mutum tamanin da wani abu ne suka ƙi su je yaƙi yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo sai gashi sun zo sun yi layi suna ta ba manzon Allah hanzari hanzari hanzari suna ta ba annabi hanzari amma hanzarin banza kaga dama Allah ya gaya masa za su zo idan ka dawo za su zo su baka hanzari na banza suna gaya suna gama gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum gaya musu ya manzo Allah ya ce shi gaya musu ya manzo Allah kar ma ku ba da hanzari lan nu'mina lakum lan nusaddiqakum ba za mu taba gaskata ku ba kar ma ku ba da wani hanzari asirin ku ya tunu kad nabana Allah min akhbarikum Allah ya ba mu labarin ku wa sayyara Allah a'malakum wa rasuluhu lallai da sannu Allah tabaraka ta'ala zai ainihin ga ayyukan ku ya baku labari a kai da shi da manzansa sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ga ayyukan ku atatubuna min nifaqikum am tuqimuna fi za ku tuba ne daga munafircin ku am tuqimuna alaihi kai ko kuma za ku tsaya akan munafircin naku shine fa sayarallahu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu bayan wannan ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sannan kuma Allah zai juyar da ku ko kuma za a juyar da ku mabniyul lil maf'ul turadduna za a juyar da ku ila alimul ghaib zuwa ga masanin gaibu boye shine Allah wa shahada kuma masanin wanda yake abin da yake ya fito fili fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai kuma ba ku labari akan abin da kuka sance kuna aikatawa tashi ku tafi ku ba da wuri asirin ku ya tono bayan wannan kuma sai mai faru سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الله سيحلفون بالله لكم da sannu waɗannan munafukai za su yi taimako rantsuwa da Allah daman munafuki akwai rantsuwa eh malamai suka ce daman alamar mutum ka gane munafuki ne mai yawan rantsuwa Allah kiyaye mu komai sai ya rantsi wallahi na rantsi da Allah billahi da wallahi Allah ko na tabbata wallahi ka daina ka daina kar ka shiga layin munafikai sai yahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim za su zo da sannu za su yi ta muku rantsuwa da Allah yayin da kuka dawo zuwa gare su ai idan saraftum ilaihim min al idan kuka dawo daga yaƙi lituridu anhum za su yi ta muku rantsuwa don ku kau da kai ga barinsu mana kada ku damu da su kada ku ɗora musu laifi ku kau da kai ku kyale su mutum zai zo yi ma rantsuwa don ka kyale shi don karka ɗauka mai laifi ne shi fa'aridu anhum Allah ce to ku kau da kai ku bar su din fada'uhum wa makhtaru li anfusihim min an-nifaq ku kyale su da abinda suka zabar wa kansu na munafurci innahum rijis lalle waɗannan mutane rijis rijis najas waɗannan mutane najasa ce ma'ana aikinsu najasa ne amalhum qabih suna da mummunan aiki wa ma'awahum jahannamu kuma makomarsu a lahira wutar jahannama jaza'an bima kanu yaksibun wannan shine sakayya ko sakamako dangane da abin da suka kasance suna aikatawa bi ma kanu yaksibun ai da abin da suka kasance suna aikatawa wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi Jaddu bin Qais da Mu'tab ibn Qushay da shi da mutanen su an ce mutum 80 ne a cikin munafikai akan su Allah ya ruwan waɗannan ayoyi mutum 80 yayin da maza Allah ya dawo Madina daga yaƙi ya ce la tujalisuhum wala tukallimuhum kar ku sake zama da su kar ku yi musu magana ko magana kar a sake musu ku rabu da su kullum haka abdullahi ibn abbas ya faɗa kamar da imamu tabari ya kawo a cikin tafsirinsa wasu kuma malaman suka ce wannan aya ta sauka ne akan shugaban munafukai abdullahi ibn ubay ibn ibn salul shugaban munafukai na duniya gaba daya wanda ya zo yana rantsewa da Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse maka da Allah wallahi ya manzon Allah daga wannan ba zan sake kin zuwa yaƙi ba ya manzon Allah don Allah ka yadda da ni don Allah ka amince da ni to shine Allah ya saukar da yanzu ba kaji ya rantsuwa ba to Allah ya sake cewa me kuma mala yahlifuna lakum litardaw anhum haka fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin kaji qur'ani yahlifuna lakum suna yi muku rantsuwa mana suna rantsuwa gare ku litardau anhum dan ku yadda da su shine dai shugaban munafikan ne zai ce wallahi tallahi ya maza Allah na rantse maka da Allah daga yau na daina zuwa na ke zuwa yaki wallahi ba zan sake ba ka yadda da ni ka yadda da ni ya maza Allah ka yadda da ni na maka rantsuwa ba ka yadda da ni ba Allah ya ce fa in tardau anhum idan har ma kun yarda da su din ana nufin manzo Allah shi da sabbansa fa inna Allah la yarda an al fasiqin to Allah shi dai baya yarda da mutane fasikai fasikan nan sune kafiran nan dai da ya faɗa sai yace mai malam الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله haka والله عليم حكيم Allah ya ce al'arabu a shaddu kufran wa nifaqa kaga mutanen ƙauye a wancan lokaci ahlul badwi su ne al'arab su suka fi kowa tsananin kafirci saboda jahilci wa nifaƙan da munafirci sun fi mutanen birni munafirci wa ajdaru Allah ya alamu hududallah ajdar ana nufin akhlaq wa ahra kuma wannan shine yafi dace yafi kusa cewa ba su san dokokin Allah ba ko ba za su san dokokin Allah ba abinda Allah ya saukar akan manzansa din sallallahu alaihi wasallama limadha wa zalika li bu'dihim an sima'il qur'an saboda sun nisanci jin qur'ani ba sa sauraron qur'ani suna can suna nisa da manzon Allah wa ma'rifati sunan sun nisanci sanin sunnonin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne ya san kowa ya san abin da ke cikin zukatan kowa hakimun kuma Allah mai hikima ne a cikin duk abin da ya farlanta na ibada cewa ayi kaza ko kada ayi kaza sai kuma me ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر هكا عليهم دائرة السوء والله سميع عليم a cikin mutanen ƙauyen nan wa min al-arabi man daga cikin larabawan nan akwai man yattakhidhu ko a shine dai ko man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman akwai wanda yake rikan abin da yake ciyarwa maghraman a matsayin hasara ne ma'ana munafurcin mutanen ƙauyen nan ya kai ga abin da suka ɗauka suke bayarwa suna ganin kamar hasara ne ba sa neman lada a wajen Allah shine matsayin maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir suna nan suna fakon wata masifa ta sauka kanku shine ya tarabbasu bikum dawa'ir in an ce da'ira wato ana nufin wani bala'i da wani masifa sarfu zamani kenan zamani ya juya muku ku wahala wa ya tarabbasu bikum dawa'ir Allah tabaraka ta'ala ce alaihim da'iratu sau waɗannan mutane munafukai Allah ya ɗora musu mummunan bala'i akan shine da'iratu sau wato juyawar zamani da sharri da masifa ya tabbata akan su ba dai akan annabi ba wallahu sami'un alim lalle Allah shine mai ji kuma masani tabaraka wa ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shawara yake barawa da Allah malam me zai hana mu dalibai da muke zuwa wannan masallaci karatu a ce duk sati mu rinka tarawa kanmu wani abu da zai amfani mu amfani da awa ko da naira hamsin ne shi yana ganin ya kamata zuwan nan da muke mu ta haduwa ba ma yi wa wani abu ma addini wannan ba daidai ba ne yace kamar yadda ka bada shawara kuma ka bada labarin wani malami daga cikin malamai da yake yi wannan ya gina guri guda da irin wannan tsari din kofa a buɗe take mun sha faɗa muna maimaitawa ai mun sha faɗa muna maimaitawa duk lokacin da ɗan adam bai gane hanyar da za ta iya taimakonsa a addininsa da da'awarsa ba yana da matsala kuma na sha gaya muku wannan karatun dai haka za mu zo mu yi ta yinsa mu ya kune talakawa miskinai idan mun rufa wa kanmu asiri mun taimaka masa shikenan kuna gani nan sai da muka ɗebi kusan rabin shekara muna neman kuɗin da za mu sai inji kusan rabin shekara watanni aka yi a haɗa can a haɗa can a haɗa can su kaga ashe inda muna tara wani abu da mun huta mun huta mun huta da zuwa mu matsantawa kanmu ko mu matsantawa ne mu ce bayar duk inda ka san an ci gaba to haka ake so ba laifi mun ba ku dama in a cikin ku daidai ku ai duk kun san kanku da kanku matasa daga cikin ku in za ku wani tsari ku wani kwamiti wa kanku duk sati bayan taimako da ake nema na masallaci mutum ya zamanto yana da wani alkawari da ya zo da shi zai zo wannan majalisi ya bada naira hamsin ko ashirin mu yi shekara ku gani muna tarawa kar a yi magana sai karshen shekara a gaya muku abin da aka tara wallahi wata ran sai kun ji muna kokarin gina masallaci irin wannan Allah to amma mutuwar zuciya ce ta yi yawa ta wannan al'ummar yanzu mai kawai in aka gaya muku man da muke sha dan zaman nan da muke yi awa ɗaya da rabi ko wani makamancin wannan injin nan kaji shi tun daga nan kake jin karansa babban makogoro ne da shi man da yake sha idan aka gaya maka wallahi za ka yi mamaki amma ya kamata a ce kana zuwa ka saurari karatun nan kyauta ba biya kake baka kasa ba da naira ɗari ɗari biyu a sati ko naira hamsin da za ka ce a zuba mai wa injin da za a mana tafsiri tsakani da Allah ya kamata mu yi wa kanmu hisabi kuma yanzu haka idan ka je gidanka kafin ka kafin ka shiga sai ka zaro yan ɗari biyu ko ɗari uku a matsayin ka na talaka ka sai rabin galan ka dan shiga da shi a tayar maka da dan taigan ka na dubu goma dan fanka ya dan kakkaɗa ma ka sha iska ashe sayan man yana da amfani na masallaci ne ba za ka bayar ba wannan shawara ce mai kyau yanzu idan na matsa na ce ayi ayi wani mai gajeren tunani wanda baya gane ya sai dauka ko akwai wani personal benefit a kai to shi yasa mu dai mun tashi taimako abin da muke bukata na aikin da'awa dole ma za ku bayar yawa ka san muna da ka'ida za mu yi ta nema sai kun bayar in Allah ya shaida wannan kuma na ta dawo lillahi yana da kyau a shirya din ayi an samu wasu su dan yi kwamiti a cikin ku tsara har account za ku iya budewa kuna yi kuna tarawa naku ne ku ta ajiyewa na majalisin ranar da aka tashi bukatar wani mu shikenan wani wataƙila a cikinmu ya faɗi ya mutu ya bar ‘ya'ya in muka je muka sai buhun shinkafa guda biyu guda uku da sunan wannan majalisin da su wannan wajen karatu muka kai wa iyalinsa ba su ji daɗi ba wataƙila wani ɗalibi ne a cikinmu yana da buƙatar ya je makaranta ba da hali aka sai masa keke na dubu goma sha biyu don allah ba a taimaka masa ba su wannan shawara ce mai kewa kai dan uwa mai takarda na goyi baya ya na na kuma amince a kuma yana da kyau in wasu suna ga ya kamata su shirya wannan su Allah ya taimake su sai kuma ku ku rinka za ku samu nasara insha Allah dan uwa da muke tare shi anan yace ji Allah yau mahaifina rasuwa da Allah yana nema a taimaka min da addu'a Allah ya fi masa Allah ya ji kansa rahama ya dangwanta masa wannan ce da Allah malam kana nan lafiya ya dalibai al'amura alhamdulillah Allah taimaka da Allah malam muna buƙatar addu'a domin wallahi ana nema a cinyewa wato ‘ya'yana gidansu na gado na mahaifinsu kuma ga su ƙanana ne a taimaka min da addu'a wata mace ce ta rubuto daga ɗalibarka ubangiji Allah ya taimake ki ya taimake ‘ya'yanki Allah ya raba ki da makircin makirai da za su cinye wa ‘ya'yanki dukiyarsu kuma ina shaida miki shi ma wanda zai cinye dukiyar tunda uban yaran ya mutu ya bar gidan shi ma kuma zai mutu shi wanda zai cinye gidan ba shi ma ku ba shi lokaci zai mutu kuma zai bar gidan la'alla wannan cin gidan da zai ci ya zama shine sababin dawwamarsa a jahannama Allah kiyaye mu saboda Allah ya faɗa maciya dukiyar maraya yan wuta ne yawwa innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama ya akuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ka ji nara sa'ira nara sa'ira haka Allah ya faɗa so muna miki addu'a Allah ya taimake ki kar ki bari hawan jini kuma ya kama ki akan wannan ki ba hanyar da zaki bi ta shari'a ki je ki kai ƙara ko na bu sauransu ki karɓi hakkinki na iyayenki gaba daya mala Allah saka maka da alkhairi da dukkan yan uwa musulmi da Allah mala ya halatta ka bi wanda ka san halinsa bai da kyau sallah to idan dai akwai wanda ya fi shi wanda ka yadda da halinsa to ka bi wanda ya kai da halin sallah shi ya fi alheri akan ka je wanda ka san halinsa bai da kyau ka bi sallah idan ya zama limamin unguwar ku ne ba yanda za ka yi ka iya bin sa Allah rurar shi in ko ba haka ba ka hakura ka rabu da shi ko ka je wata unguwar ka yi sallar shi ya fi maka tunda kai ka san halinsa ba da kyau wata baiwa Allah ta rubuta takarda wai tana so da Allah a bata dama za ta yi auren kisan wuta za ta koma gurin 'ya'yanta kai jama'a haram auren kisan wuta bai halatta ba wace gulmar ta kai ki kika baro gidan 'ya'yan naki wani iyayi da kitififi ya kai ki kika baro gidan 'ya'yan naki haram ne auren kisan wuta haram ne yawwa ki haƙura ki je ki auri wani mijin da daɗi ba daɗi ya zauna da kyau wataƙila ku haihu ma da shi daga baya in tsautsayi ya sa kuka rubuto sai ki koma gidan mijinki ana yin makirci a ƙasar nan da yawa macen ta je ta shirya don ta aure ta yaudari wani ta aure shi don ta koma gidan tsohon mijinta suna yin wannan zalunci ne wannan cuta ne ha'inci ne shi yasa wani lokacin auren bazawara yana da hadari musamman bazawarar da ta fito daga gidan mijinta baka san saki nawa ya mata ba ko kuma tana da 'ya'ya ta baro gidan mijin ba kasafai suke dawwama a gidan wani ba ko hakuri ba kasuwa zan kashe ba eh amma magana ce daga tunda ana cutar mutane mu ma ya kamata mu faɗi gaskiya yi yawwa galibinsu mace ka aure ta tana gidanka tana waya da tsohon mijinta ko ka ga abu kaɗan kawai sai ta zage ka kai ya kamata ka zage ta fa wai a rayuwar bahaushe amma sai ga ita take zagin ka so take ka rubuta wani takarda wani ya aure ta ana yin aure kayya kayya wani abu ya faru bai kai ya kawo ba kawai sai ta ɗebe shi da mari ya ce a ya ce har da mari kuma ta ce an mare ka dan abu kazanka ya ce to na fahimce ki duk suna yi akwai kuma mijin wani bangaren shine mijin da ya sake ta bayan sun rabu abin ya zama masa matsala ya je ya auro wata abin bai yi daɗi ba ya tuna ɗan rayuwar da suka yi ta haƙurin da ya ta yi da ita sai ya je ya bata kuɗi shi zai bata kuɗi ta je ta wannan malam mutane ba su da kirki ka gani nan ka kalle ni da kyau ka gani ko to ni a kaina wannan abin ya faru da ɗalibata ta ƙawa da nake ganin ɗaliban nan hijabi har ƙar karatu kai karewa ma dai monita ma muka naɗa ta kai mata sai su Allah ya sauke ka yaya aka yi aka yi matan nan ta zo suka rabu a gidan mijin tun ana abin nan aka Allah ya kaddara suka zo suka rabu ana dan mata murnawa saboda bala'in da take ciki ta zo kuma za a yi auren aka nemo mata wa za ta aura ashe sun gama lalewa da mijin can da cewa bari ta abin nan shi ya ba ta kudin aure kudin kayan ɗakinta kudin hidindimunta ya ce mata ga wannan ma in mijin miskini ne bayi da na sadaki ga shi ki bashi ya mata goma ta arziki duk ba mu sani ba munan muna nan muna ta abin nan ɗalibar mu ɗalibar mu ɗalibar mu ɗalibar mu da ɗalibin mu sai da muka jona su malam ta zo ta rinka yanka rashin mutunci goma da ɗari na kira na yi faɗa na yi wa'azi kamar in rufa ta da duka amma ina daga ƙarshe ni ɗin ma dai gani take kamar ma wato zan shiga rayuwarta ne eh malam dole haka na haƙura na bata to rashin kirki ta na fitar hankali wallahi malam ina da wannan kes din ɗaliban da kake gani wasu wallahi taimaka musu muka yi ba alfahari ba alhamdulillah wallahi wata za ganta miskiniya malam tana cikin wani yanayi mara kyau amma tana zuwa abin da ta fara yi da ta tukuyi mijin nan malam ta danna shi a bango ta shaƙe shi iya shaƙa ta yayyaga masa kaya wallahi yana don Allah ki haƙuri hajiya ki haƙuri wallahi ta sai ta masa tsirara malam daga shi sai gajeren wando don rashin mutunci gajeren wandon ma da ta yaga shi daga ƙarshe ɗaliban nan da zo wallahi sai da lauya wai wai kai Allah Allah sauki wato duk wanda ya dauki aikin Allah sai dai ya hakuri in gaya maka gaskiya yarinyar ta ji ko lauya na cewa mijin ka rike wuta ka ka sake ta ba ko cizon ko mai ta maka ka ce ba ta saku ba ta zauna a gidanka duk da zaka shiga ka shiga a shirye yawwa kana kula kana kimtsawa da ka ji buri-buri da daddare ka tashi ka miƙe Allah kuwa haka aka yi ta tafiya matan nan ma ita ce ta ɗauko lauya ba lauya wai ai wani malamin ta ne ya ɗaure mai gidan nata gindi ya hana shi ya sake ta ya yi wa malamin ya wai ya bugo waya wai shi lauya wai lauya na ce to ni malaman lauyoyi ne ni in gaya maka gaskiya na ce kai kuma waye wai ni ne ba rasawa ne na ce kai dinwa banza banza a banza na bude masa wuta tukuna ka san dawa da kake na ce kai ka san dawa kake magana kai na ce lauya irin ka dubun dubata ga sunan a banzan bazara kai din kuma kai waye za ka zo ka ɗaure ta je ta ɗan sai da ɗan kwanukanta ta zo za ta baka je kai rashin gaskiya na ce in ka sake buga mu waya sai na sa an ɗaure ka kai ma lauyan tukuna ka san haka ake yi ko ba za ka iya ba ko ba dole ba yi wala wallahi nake gaya maka na masa raga-raga tukunna na masa ba daidai ba wayar kamar na cinye wayar Allah ya taimake ni bai sake bugowa ba wannan misali ne na gaya mana ha'inci da mutanenmu suke da shi ke sa Allah Allah ta ka tsantsan ku yi haƙuri iyayena zawarawa 'yan uwana yawanci ana samun rashin kirki yasa an za ka je aure ka sanya za ka yi ni dai na tsaya anan iya nan abin da zan gaya ma kenan sauran kuma Allah ya jefa ka ka san yadda za ka yi shi kuma ga wani dan uwanka shi kuma ka gan shi nan wai yana da mata ne wai ya amarya wai sai je wai dakin ko kofar dakin amaryar ai kofar dakin uwar gidan ya je suka yi alakar aure a bakin daki wai suka yi alakar aure da amaryar wai ta samu juna biyu wai yanzu an rubuto mun wai tambaya wai mai hukuncin wannan dan kai to so kake na ce kafiri ne ko kuma me zan ce maka ko ce maka shege ne eh ko a ko a eh irin wannan wanda mata suke cewa ai wai wai wai shege wai shege ba shege ba dan da dan da mai gida ya je ɗakin ɗaya matar ranar da ba ranar girkinta ba zalunci ne amma ɗa lafiya lau naka ne ƙwarai da gaske ba wani wanda ya sai ce wani wani wai ba ɗanka ba ne a wawalan mutum yana da riga guda biyu ko riga guda uku don kasa wannan yau ka cire kasa wannan sai a ce ba daidai kai ba ku fahimce ni fa yauwa halaccin alaka ta aure a tsakanin matansa guda biyu ko uku halal ne da koyaushe sai dai idan an yi yarjejeniya an yi ka'ida ranar girkin wance ce to bai kamata ya je ya sadu da wance a ranar girkin wance ba idan ko ya je ya yi alakar aure da wance a ranar girkin wance to ana bin sa bashi iyakaci a ce ana bin sa bashi ita ma sai ya rama mata shikenan saboda wannan rabon kwanan fa ba ba ba ba aya ce ko hadisi ta ce kwana biyu ko kwana ɗaya ba in ka ga dama matanka za ka iya raba musu awa ɗaya ɗaya ƙwarai kuwa ka ce awa ɗaya ɗaya zan iya bayarwa ke awa ɗaya ke awa ɗaya sauran awannin fa nawa ne ina ɗaki na in ka ga dama a kwana ɗaya ka raba musu kwana ɗayan gida biyu in ka ga dama ke daga tara da rabi zuwa karfe sha ɗaya da rabi zan fita ke kuma daga sha ɗaya da rabi zuwa karfe kaza zan fita sauran kuma zan je zan tafi masallaci an gama kullum haka in kaga za ka iya allah kiyaye hanya arama arama ya dau aniya so da halal ne amma mijin bai kyauta ba idan kuma bai rama mata ba yayi haram kaga zalunci inda yake shigowa kenan amma maganar cewa ba ɗansa bane wannan ba daidai bane ina fata ana fahimta yawwa wannan yana cewa da Allah malam ok to wannan yana magana ne akan abin da an riga an gama da shi ai wannan yana tambaya ne akan wai zaben arni to arni kan wanda ya je zaɓe shi ne ba gashi ba ya gani kowa dai ya gama komarsa da shi da arni Allah kiyaye muna fatan alheri kawai wannan ya ce da Allah akwai dan uwan cikin ɗalibanmu na wannan majalisi ya yi haɗari yana nema a taimaka mai da addu'a ya samu kare a hudu Allah ubangiji ya bashi lafiya irin wannan da Allah a rinka faɗan sunansa don a san inda yake sai a je a duba shi ko duk wanda yi rashin lafiya ko rasuwa ko ciwo sai a ce wane wane na unguwa kaza sai a gaya mana watakila kaga sai a je yan uwa za a je a duba shi kuma shine yan uwantaka din da Allah akwai mutanen da sai a musu aikin alheri ba sa nunawa godiya akan abin da aka yi musu to annabi da ya ce duk wanda ya muku abu mai kyau ku yi mai addu'a ku yi mai sakayya ta addu'a man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tara annakum qad kafatumu wanda ya muku ma'ruf ya muku abu mai kyau ku yi masa addu'a ku sakanka masa kaga yana daga cikin sakayya din kai ma kai kokari kaga me zaka masa na mutunci idan ba kai ba kai mai addu'a har sai in ka ga cewa ka sakan ka mai da wannan addu'a din so kyautayi yana da daɗi yana da kyau kuma idan mutum ya maka mutunci din ka nuna alal akalli ka nuna an yi maka din amma mutum ya ta maka abin ihsani kuma baka nuna an yi maka baka gode wa Allah ba ko baka gode masa ba wannan ba daidai bane ba annabi ya ce man la yashkuri nas la yashkuri Allah wanda baya gode mutane baya gode wa Allah so wannan ya dan rubuto takarda ina jin ya taimaki wani ne bai zo yi masa gaisuwa ko godiya ba ina jin la'allahu da sauransu wannan wata mace ce ta rubuto wai ummu ramlat ta faɗa cewa malam kayi ta faɗakarwa kana nuni akan cewa a zaɓi mutanen kirki da sauransu to yanzu ka samu mun je mun zaɓi mutanen kirkin a wani garanti ko kake da shi dangane da dangane da waɗanda ka ce a zaɓa na cewa za su yi mana hukunci da abin da Allah Ubangiji ya umarni da shi ko na abu sauransu za su yi mana aiki da shirin Allah to mu dai ka samu mun kuma je mun yi aiki da shari'a mun yi wannan da haka kai ne wakilinmu ma'asala daga ƙarshe ta ce za da kallahu a taƙawa sirran wa alaniya haka muke so masu ɗan zafi-zafi mata ne wata mace yana da mai yaji ce wannan sosai ƙwarai da gaske ba laifi Allah ya saka da alkhairi a yar wata iyakaci daman aiki na in faɗakar da ke nuna miki aikin alheri ko ba ka bane ba ban fito fili na faɗi sunan wani mutum na ce a zaɓe shi ba a duk karatu na a cikin wa'azi na kuma na faɗa na maimaita ba na siyasa wallahi tallahi ba ni da alaƙa da wani ɗan siyasa ta kusa ko ta nesa Allah shi ne shaida kuma ba wani ɗan siyasan da ya taɓa kira na na je an kira ni tabbas amma na je in tattauna da shi wai in ce ya ce in gaya wa mutane na kun goyi bayan sa wallahi ban taba zama da wani na ce yi min haka ba kuma ina cikin addu'o'in da kuke min a kansu nake tafiya da kariyar ubangiji so dan na ce a zaɓi mutumin kirki ina fatan al'umma ta samu sauƙi ne kuma iyakacin abin da zamu iya faɗa kenan a aƙida ta ni a fahimta ta wannan demokradiyyar ba tsarin musulunci bane ni na faɗa na maimaita wataƙila wani ya sha bamban da ni a aƙida ta a fahimta ta ban amintu cewa shine hanyar da ya kamata musulmi su zaɓi shugaban da zai shugabance su ba dan ba tsarin Allah bane amma tunda malamai sun ce larura ne ba yadda zamu yi ad-daruratu tubihul mahdhurat a wannan babi na larura na makale cewa a shiga a je a gyara a nemi mutanen kirki shikenan so ban da wata alaka da wani da zan je gidansa na ce kaza ga littafin Allah je kai iyakaci wannan wa'azin da nake anan shi nake a ko'ina watakila ya turo wakilinsa watakila ya ji watakila kar ya ji watakila kaza da sauransu so amma abin da nake faɗa shine ne alhamdulillahi fadakarwar da ake yi da jan hankalin da ake yi mutane sun gamsu sun fahimta kuma sun gani gashi a zahiri kafin aje ko ina ma mutane suna ganin alamar alheri a tattare da su ko ba ka bane so shi wannan tsarin da ake tafiya a kai ba tsari ne da ya yadda da a yi aiki da alkur'ani ko sunna ba babu wani dan siyasa da zai zo ce ka zaɓe shi don ya aiki da ƙur'ani da shari'ar Allah babu shi idan ya ce ma zai yi ma daga amerika ma za su turo su kore shi ko ba za ma a zabe shi ba ko ba zai ci ba sai dai kowane shugaba a bangarensa inda yake zai iya dan kokarin ya rage wata barnar ko ya goyi bayan yin aiki da shari'ar Allah a wasu bangarorin inda yake tunda a tsarin constitution akwai wuraren da an ba da dama a iya yin haka to wannan kuma 'yan siyasa da suke tattare da su da kuma malamai da suke tare da su suna ba su suna dan ci to kaga su kuma sai su je su dan karasa ko ba ka bane ba mu mun yi na waje din na fili da sauran su kuma sai su karasa sai su je su isan musu da wannan sako kuma yawancin su misalin musulmi ne duk wani musulmi ya san cewa akwai nauyin hakkin Allah ya yi aiki da littafin Allah wannan hakkinsa ne in kuma bai yi ba in ya je kuma sai ya je ya amsa tambaya a wajen Allah mu kuma lokacin mun yi nisa aljanna insha Allah bi idnillahi ta'ala lalle Allah ya faɗa duk wanda yake hukunci ya hukunci da littafin Allah idan zai iya yayi iya kokarin sa so yar uwata ni wakilin ku wakilin ku a gaya muku alkhairi ku je ku yi alkhairi amma ba ni da damar da zan je in tilasta wani gwamna ko wani shugaban kasa ko wani minista ko wani abin ce da shi ya aiki da littafin Allah ba da wannan alakar ba wani gwamna da nake waya da shi ba da wani wani ciyaman ko wani kansila ko wani kwamishina ko wani minista ko wani waye ba da shi ko ɗaya da nake alaƙar shi wallahi waya ma ta mutum ɗaya daga cikin waɗannan ni ba da shi wallahi ki ji da kyau da babban baki da wasai ni ma dan uwanki ne dan takatulu kawai in gaya miki gaskiya ki aiki da shi shikenan kawai in kuma dama ta samu ko taro ko wani abu da sauransu wannan kuma muna iya abin da zamu iya Allah ubangiji ya sa albarka a cikin abin da muke faɗa shikenan laisa illa amma wannan tunani na ki tunani ne mai kyau kuma ni ina goyon bayan ki kwarai da gaske ai ta fushin yaya za a yi aiki da littafin Allah wannan tunani ne mai kyau kuma kin yi kokari a matsayin ki na mace tunda har kina wannan tunani wannan abu ne mai kyau amma Allah ya barki akan turba ta kwarai Allah ya datar da ke wani ya rubuta takarda shi ma makamanciyar wannan cewa wai an samu mace musulma ta tsaya a wani wuri tana neman shugabanci ɗaya bangaren kuma kafiri ne to ya za a yi a nan gudun ga matsalar kar a zaɓi mace shari'ar musulunci ta magana akan shugabancin mace ga kuma kafiri to ya za a yi macin za ka zaɓa musulmar ina fata ana fahimta wasu ta bugo mun waya a wasu jihohi haka to mala ya za a ce an ce a wani guri wata gwamna mace ce da sauransu da wani makamanci wani na ce kun ga ku daina batawa kanku da kanku lokaci ku hutar da kanku ita kanta wannan demokradiyyar gabaki ɗayanta shugabancin gaba ɗaya tun daga shugaban ƙasan haddirewa kan tsira ƙasa Allah ya yarda da tsarin ne na musulunci ne to idan ka ce bai ita wannan matar bai halatta ta yi ba to su mazan kuma wanda suke ya halatta su yi su ma ba akan halaccin bane a matsayin larura ne to wancan kuma ga shi kafiri ne ga kuma illar da kafirci da kafirai suke a wannan wurin kowa ya sani wannan kuma musulma ce mace kuma alƙalli ana tunanin akwai musulmi maza da za su taimaka mata lalle shugabancin mace bai kamata ba bai dace ba annabi ya hana duk da shi akwai sabanin malamai da maganganu da yawa akai amma rajin magana shine kar ta yi to yaushe zaka zo ka goyi bayan kafiri ka danne dan uwanka musulmi wannan faɗan dama dama ne fa wai a cikin kazanta ne cikin kashi ne fa ina zaka dan kubutar da kanka shine wanda ya bugo mun wani yake tambaya ya za a ya za a ya za shine shine nace masa to wancan din kaddara yanzu misali musulmi ne dan musulmi jika musulmi dan wane ne yazo wannan shi wannan tsarin din da suke tsarin na musulunci ne ita wannan demokradiyar ba ta su America bane da Ingila da waye waye akwai Allah a ciki ne babu Allah ko daya a ciki to shi kuma da wanda dalili ya halatta sai ka ce larura to ita ma ya zama larura ai ko ba larura bane to ita ma larura ne bai kamata musulmi wani ya zo ya buɗe bakinsa akan wannan jihar da ake wannan abun rashin mutuncin da ake musulmi kashe musulmi tozarta musulmi wulakanta musulmi da ake a wurin wallahi hankalinka bai zai iya ɗauka ba to sai Allah ya bada wata damar musulma din mace ma za ta samu in ma sun bari ta samu kenan kuma sai wani musulmi ya zo ya buɗe baki kuma ya ce kaza kaza kaza kaza sauransu kaga wannan kuma wani abu ne daban wadda ba a duba maslaha ba ya kamata a lura da me a lura da a lura da maslaha Allah ya gane da mu wani ya ce da Allah ya yasa ba ta da lafiya taimaka mata da addu'a tana cikin wani yanayi Allah ya fi mana gaba daya Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh